ɗari ɗaya da tamanin da bakwai dubu da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai to ba tare da wani tawakofi ba ba tare da wani tawakofi ba wato kamar shekara mai tan da arba'in kenan yau shekara mai tan da arba'in kenan ba watanni to وكان إذاك من الكبار
akwai wani babban shaidu babban wani a makka daga cikin manyan waliyyai shi ne sai da muhammad bin abdullahi hindi wanda shi yana zaune ne a kan dutsen abu ubai yana zaune ne a kan dutsen abu ubai to shi wanda shaidu yana da asirai da yawa shi gaba ɗaya ma a duniya bai da izinin gamuwa da kowa sai mutum ɗaya wani hadininsa shi ne kawai yake da izinin ganinsa shi ya sa shi wasu jami'in rajin Allah ta'ala duk abin da ya gudana tsakanin su ta hannun wannan hadimin nasa ne amma bai samu ganinsa ba to a sai shehu ya amfana da shi ta hanyar rubutu sai dai shi ya rubuta masa shi ma ya rubuto masa ta hannun wannan hadimin nasa amma ba gaba da gaba ba saboda bai da izinin ganin kowa bai da izinin ganin kowa in ba wannan hadimin nasa ba to magana baka da baka bata afku ba tsakanin shehu tijjani da wannan shehu da shi ta gina na muna bilayi muhimmi wato yana nan sai ya ce da wannan hadimin nasa ka je ka faɗa wa wannan baƙon shi ne magajina shi ne halifa ta فهمتها بل الشاه بموته shi wannan shehi sai zuwa mutum abdullahi hindu ya ba shi wata jami labari da cewa ran ishirin da wata mai kamawa a ga watan muharram sabuwar shekara ni mutuwa zai ya ba shehu labari da mutuwar sawaka yake da shehu an tallazi ka rusu mali ne kamar kai ne za ka gaji a su ɗayan abin da yake tabbata gare ni ne da yace duk wani matsayi da nake da shi to kai za ka gada sai wannan hadimin na ta yace yau shekara ta fiye da ishirin uwar na hidima amma za ka mutu baka ce ni zan gaje ka ba sai wani bako ya zo daga yamma nisan duniya ka ce wani shi zai gaje ka ya za a yi haka sai shi ya ce da shi ni kaina abin ya fi karfi na faɗa min kawai aka yi amma ba a hannuna ba ne ka san ba kai ba ma ina da ɗan dalili na haifa yace yace to in so samu ne gara kan nawa da na haifa ya gano shi ya gaje ni amma ba haka Allah ya nufa ba wannan din wanda kake cewa ba ko ne je je ya zo shi Allah ya nufa zai gaje ni eh shi yasa ba wai san raina bane ba wai na ba abin san raina ba to
kana ma qala lahu wa bashara
sai kuma shi sai ibn Abdullah ke cewa da shan tijani abin da nake so bayan wafati na ka kira ɗana ka kira ɗana ka laƙana masa asirin ka laƙana masa irin asirin nan da na laƙana ma sai shi ku gani da yin Allah ta'ala ne masa alƙawarin cewa in Allah ya so zai cika wannan zai cika wannan abin nema na so to shi ke nan ko shi yana nan a makarin ishirin da watan muharram sai Allah ya karɓi irin shi wannan wani babba fakana ma kana lahu sai abin da ya wannan wali ya faɗa shi ku jayi a ku ni wa fati ya mutum a ran 20 ga watan muharram wa bashara da kuma abin da ya rasa albishi ya gaji matsayin nasu yana mutuwa sai zama duk matsayin da yake da su da duk asirin da yake da su shi ku jayi ya gada shi wannan shayi yawa shauki jani albishiri da nazari ne da zai kar abara da abin da sai Muhammad ibn Yawan Jalil ya masa albishiri da shi shi ne wato wanda yake zaune a gaban Zabi ayan wanda a can baya aka faɗa cewa yawa shauki jani albishiri da cewa matsayinsa a wilaya gaba yake da matsayin sarki Abul Hasan Shagari yake aike matsayinka a wilaya ya fi matsayin sarki Abul Hasan Shagari bayan ana ganin cewa shi sai da abu lafiyar shagari kamar ya kai ƙololiyar matsayi a wilaya amma shi a yanjani wato ya masa bishara da cewa ai matsayin da zai samu ya fi wannan to kuma shi ma wannan sai da wani abdullahi hindi ya kai nuna masa cewa ai matsayinka gaba yake gobe yake da na sai je abu na kan shago ke sai alhamdulillah lafa ya lakana wasa duk wannan a tsoron domin riko da alkawarin da ya mahaifinsa kafin ya tafi zuwa madina kafin tafiya ta kuma zuwa madina to rafaffe ne yana cikin wuraren da ake shafe labarin mutane guda nawa ne wuraren da ake shafe labarin mutane sun kai nawa yawan sani sun kai nawa ko sai an ko sai na faɗa wa doktor cewa ya ga wanda kake da shi sun kai biyar ko ko shida ma Eh, kamar yadda malik da ya kawo guda hudu a cikin alfiya amma suyuki ya ƙara waje ɗaya a cikin farida to kuma akwai waje na shida ma da akan ƙara ko akwai waje na shida wuraren da yake wajibi ne a shafe labari sun kai shida mafi yawa kenan a ce guda shida ne alfiya da ibn malik guda hudu kawai ya kawo guda hudu kawai ya kawo to da abin da yake rantsuwa kamar na amurka da kuma abin da yake wato hali bayan yayi wadda take na hali kullu sani'in wasan atuhu kullu sani'in wasan atuhu to a nan turi dama in ba dan so ba ai ba abin da zai sa ka je kana zub da hawaye nan turi dam an da ba ka zub da hawaye ba ala dalalin bisa gurin da yake fito ne ka samu kango ka ce shi za ka ringa kuka in ba don so ba in ba don so ba soyayya ce za ta sa mutum ya tsaya a kango ya ringa kuka yana tunna waɗanda suka zauna a wajen wanda suke masoyan sani wanda suke masoyan sani wanda yake masoyi ko da ba shi amma gurbinsa in dai kai masoyi ne ganin girmansa kake duk yanda yake kuwa duk yanda yake ko ya lalace shi yasa in ka ga misalan muridi ba a girmama dan shehinsa ko dan malaminsa almajiri bai girmama dan almajirinsa to bai san matsayin ba soyayya tsakaninsa da wannan shehin ko wannan malamin ne amma inda akwai ai dole zai girmama dole zai girmama a duk wani matsayi kuwa a duk wani matsayi kuwa domin sai shi ke sa mutum ya je ya ta kuka kan ku gurin gurin da yake kango saboda yana tuna waɗanda suka zauna a wajen. In ba dai so ba, da baka rasa bacci ba, saboda tuna wato a icen hannu ko kuma a icen alam. Wato itace ne masu tsirowa a ƙasar hujja. Itaciya ne guda biyu masu tsirowa a ƙasar hujja. to in ba don so ba in ba don kana son ma'abuta wajen ba don ka tuna wannan ice kawai a ce sai ka rasa bacci sai ka kasa yin bacci a don ka tuna wanda suke zaune a wajen ne don ka tuna waɗanda suke wajen ne ka jalihi na zakar ya kama suwaha to me zai sa kaka za ta ce za ta yi musu so ta ma za ka iya musu so ba da za ka iya musu so bayan udini dan'u hawaye wal tsakari da rashin lafiya wanda dukkanin su adalai ne shahidat bihi ta ce da da shi alaita gare ka ta ce za ta musu mutum naka zai yi ko ka yi mutum ba zai amfane ka ba to to alhamdulillah rabarsa da cewa ya zo wato ya zo ga wani wanda shi ma yake tambaya akan kuma Allahur Rahmanur Rahim
ما الشيخ بكل ذكور حالي بكل فرسان
منه في معاده وقال للشيخ أتي الكفر الراء فاعتذر فاعتذر فاعتذر الشيخ وما له ضراء وأذن الخطب له فيما طلبت من جنبه وكل ما به رضيت وقال الشيخ وقال الشيخ وسافر الشيخ مع الحجاج عن قبر التاجر اللواء والتاج اللواء والتاج لمصر دار الشيخ العراقي وحين جاء وحين جاء محمد بالثلاثي مع شيخه هذا فرح فرحب به وحين جاء عدلته بقلبه وكان يبكي كل ما يستجب يستشكله على إمامنا وعنه يسأله فجمعت قلوبه الغريبة كثيرة حتى أتته طائفة كثيرة من علماء مصر نعم وكل من سأله أطاله وكل كان قد أتى وبعد سجل سجل حجه المبرور bayan shehu ahmadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya aikata hajjinsa wanda yake mabaruri na nagarci haji wanda yake abin karba وسعيه da ayyukansa na ibada hunalika a haramin makka المشروع wanda yake abin godewa رحل للمدينة المريضة sai ya tafi zuwa madina wadda take maɗaukakiyar daraja wadda yake darajarta ta ɗaukaka لكي يزور ربك الشريف domin ya ziyarci raurar manzo sallallahu alaihi wasallam maɗaukakiya
فزار خير من له المراحل sai shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ziyarci wakiyayyen wanda ganguna tuduwa ake naɗe ta saboda a ziyarce shi shine manzo sallallahu alaihi wasallama طيبة وظلم jibat aka yanke ta jibat wanda tayyan wanda zanguna aka yanke ta saboda shi
وذللت له الرواحل wanda yake aka yi inuwa ga dabbobi da ake hawa raƙuma saboda aje a ziyarce shi
ثم استقام الرضا السماني sannan shehu radiyallahu anhu ya ta- ya gamu da kutubi muhammad bin abdul karim sammani kudubin da yake a madina wanda wannan kudubin muhammad annallahi hindi ya ba shi labari daga muwarsu da shi
وقد الزمان kudubin zamani wanda yake mai cikakken sanin Allah wanda yake cikakke ne a wajen sanin Allah
فأقبل الشيخ بكل حاله sai shehu abdulkarim abdulkarim sammani ya bai wa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu labari da hakikanin halinsa
وما يكون منه في معالي da abin da zai kasance daga gare shi a ƙarshe cewa matsayin da zai samu a ƙarshe sai muhammad bin abdulkarim samman ya ba shehu labari da wannan
وقال للشيخ yake da shehu ka zauna a wajena domin in sa ka a halwa min marini urina ka
فاعتذر الشيخ sai shehu tijjani hanzari gare shi وما له قول bai karkata da zuwa gare shi yake shi ya fi son ya gane shi da ya koma kasarsu bai sami zama wajen nasa ya sa shi a halwar ba inda ya nuna
وأذن الخطب له فيما ألف shi ɗin Muhammad bin Abdul Karim Salman ya yi izini ga shehu tijjani a cikin baki ɗayan abin da yake nema cewa duk abin da kake so a waje na ka je nema izini duk abin da kake nema nema izini ni izini daga wajensa وكل ما به رغيف da kuma dukkan abin da ya kwaɗayi a ciki
وسافر الشيخ مع الحجاج bayan da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya gama ziyarar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama mulaqatin da zai yi da sayyidina Muhammad bin Abdul Karim Salman shehu ya taho tare da sauran alhazai عن قبر صاحب الدول والتقوى والتالي daga kabarin ma'abucin tuta a ranar alkiyama wanda za a ba shi tuta a bar yabo wa taji da kandi shine mai zai sallallahu alaihi wa sallama لمصر ya taho zuwa misira ya baro madina ya taho misira دار الشيخ العراقي garin shehinsa iraki shine sayyidi mahmud al-qurbin iraki yayin da shehu tijjani ya sadu da misira sai nufin gamuwa nan take tare da wannan shehun nasu sanji mahmudu kurdi wannan shi ne shehu iraki din nan mahmudu kurdi sai ji mahmudu kurdi maraba matuƙa da shehu tijjani lokacin da ya zo wajensa sai ya zaunar da shi da kurdi a kusa da shi ya zaunar da shi a shimfidarsa ga shi ko wajen a cike yake da manyan malamai da manyan masana Allah domin shi sai duna mun ko dole shuri ne a misira a wakatinsa wajen ilimi na zahiri da kuma ilimi na baɗini shi ya sa manyan malamai ko yaushe a kewaye shi kusa da shi da manyan waliyan to
وكان يؤتيه كل ما يستشفي عليه عليه ko alaihi ne gaban ko wa kana yuti kullu ma yastashilu alaihi to ala imamina to a sayyidi mahmud al-kurdi ya kasance yana jefa tambayoyi akan duk wasu matsaloli masu wuya masu wuya ko ma yastashkalu abinda ake ganin wuyarsa in an kawo masa tambaya mai wuya sai ce ai ga malam nan sai ne na shehu tijjani ya faɗa masa tambayar to yasalu yana tambayar shehu tijjani daga wannan matsala duk wata matsala ta ilimi yadda take mai wuyar fahimta shehu tijjani ya ba da amsa a wajen malamai su ta mamaki suna mamakin abu biyu ko abu uku yadda suke ganin shuhurar sauri mahmudu kurdi suna ganin ba kamarsa a cikin su to ga wannan kuma bako ya zo bako ne ba irin su ba ma shi da tufafinsa irin na mutanen magrib shi shi su jami'a tsaro yana sanye da tufafinsa irin na mutanen magrib ne to amma wannan babban malamin an masa tambaya sai sai ga wanda zai ba da amsa ya tambaye shi su jami kuma shi su jami ya ba da amsar a wannan take ba tare da ya ce a ɗauko littafi kaza ko a ɗauko littafi kaza ba ba tare da tsoro ko jin wani nauyi ba ba tare da tsoro ko jin nauyi ba wanda galiban ko da wanda yake malami ne aka yi masa tambaya tsakanin manyan malamai ko ya ringa jin nauyin ba da amsa ko wajen ba da amsa ba ke ta ya ringa inda inda to amma shi wata jami shi sai ba da amsa nan take kai tsaye shi ya sa ya zama suna malaman nan kai suna mamakin wannan ne ga jara'a ga kuma ilimi ga tsarafin rai ga kuma ilimin biyu ya haɗa guda biyu ga kuma irin yadda shi sai dina mai da ya sallama masa lamari to sai fa zaharat ulum shaykhina anan ne fa ilmai shehun mu al-ghazira ne yawanci ta bayyana har shagabanni manya manyan malamai suka rinda zuwa wajensa wanda duk ya daɗe da wata tambayar sa shekara arba'in yana neman a yi masa fakki bai samu ba ko shekara talatin ya samu labari to ai ga wani malami shi ya zo duk wata tambaya da ta rikitarin an zo wajen sa nan take ke ba da amsa to kowa ya ɗauko nasa kowa ya haɗa tambayoyin su nan take to daga malaman domin su karu da shi domin su karu da shi man sa'alahu dukkan wanda ya zo so tijani da wata tambaya sai so tijani ya fa'idantar da shi ya ba shi amsar wannan tambaya a masa ƙari ma a kai a ba shi amsar tambayar a masa ƙari ma a kai to ya baddalo kuma so ya bar kasar kuma so bismillahir rahmanir rahim فاني القدر
فاني القدر فرد السنة سيدنا سيدنا المشرين سيدنا ابن المشرين
فقال له ثم جئت لدينه عن شيخه الخوفية بن الأمين فحل فيه ميتة مغارة لتاكل بجروس رجع مرارا في آن في آن واحد وتسعين وفي هذا التكان أقل من ابن الوفاة فالنبي شاهد شاهد لهرابي شاهد الشرف الإمام الحاكم ولم تكن معرفة من قبل ذات له بالشبه لا بالفضل حتى تعرف له حتى تعرف له مكاشفة ولم يعلم فصلقت مكاشفة وذكر قبته وذكر وذكر وذكر وأن في المعاني فسر ومن كل إنسان نوى انتقاله إلى أبيك النبوة والسلالة وأقام ومنكم الإنسان وأقام على ومنكم الإنسان لو انتقاله والحمد لله
وليس لسانا وكل وكل لسان قد أتى في القابل وكل لسان قد أتى بالقادر shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya je Tilmisana a shekara mai zuwa wato shekara wadda yake ta zo min hajjihi bayan hajjinsa bayan hajjinsa wato da shekara ɗaya wato da ya dawo ya zo misira to da ya bar misira kuma sai ya tafi Tilmisana Tilmisana sunan gari ne babba a ƙasar Algeria نعم to وذول خير ثاني bayan shekara guda daga ziyararsa ga fiyayyen cikakke shine manzo sallallahu alaihi wa sallam وجاءه إذ ذاك ثاني القادر na gari قدري wannan baitoshin guda biyu daɗi ne na sai bi arabi musta'ihi ne buguya shi ne ya ƙara akan akan munyatu eh, saboda ya dace a ce an faɗi magana to shi ne munyatu bai faɗa ba shi ne ya ƙara yace wa ja'ahu izza ka salil qadari ma'abucin ɗaukakar daraja menene gaban فرق الصلاة wanda yake makaɗaici a ɗaukakarsa sayyidu na ibn mushiri shine shugabanmu muhammad ibn mushiri almajirin shehu babba masani malami ja'ahu ya zo wa shehu tijjani izzaka a wannan zaman nasa a tilmisana a zaman da shehu ya yi a tilmisana sai ji mamadin mushiri ya zo wajensa sai ji mamadin mushiri malami ne babba wanda yake masani shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a farko duk a bayan sa yake sallah duk sallah shi ibnu mushri shi ne limani sai da amir sallallahu alaihi wasallam yake da shi kakka sake koyi da kowa in za a yi sallah ka wuce kai ne limani kai ne limani to sannan ne ya daina koyi da shi sai ya zama ba a koyi da kowa sai sai da shi ya liman shi to فقال منه ya rabauta daga gare shi ثم في التل- samma ثم في a nan cikin sana duk talƙini shi ibnin mushiru ya rabauta daga wajen shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da laƙana masa ɗariƙa halwatiya a nan shehu tijjani ya ba shi ɗariƙa halwatiya ne saboda shi ma a son nan ba a yi masa izini a ɗariƙarsa ba ba a laƙana masa ɗariƙarsa ba shi yasa sai halwatiya ya ba shi to عن شيء daga malaminsa shine kurdi غير العميل rira wanda yake daji al'amini amintacce
فحل فيها مدة a shehu tijjani ya zauna a tilmisana mudda mai tsawo ya ɗan jima wannan zuwan nasa a tilmisana yana zaune a tilmisana ko ya fita ma dai nan yake dawowa ya mai da ita kamar gida وقال لفاتح ya ziyarci fas a wannan zaman nasa na tilmisana ya je ya ziyarci fas a lifati idrisa ga fas ta idris idrisa na biyu shine wanda ya kafa birnin fas idrisu na biyu ɗan idris na farko ɗan abdullahi ɗan muhammad nasir zakiya ɗan hassan musanna ɗan hassan sulbi ɗan sayyidina ali to shine wanda ya kafa birnin fas eh shine ya kafa birnin fas yasa ake sai da ita fasu idrisa fasin idris eh ko da yake shi da ya kafa wato asalin tsohon garin to kuma daga baya aka yalwata ta aka yi sabon gari aka yi sabon birni to amma yanzu kusan ta haɗe ma gaba ɗaya ta haɗe ma kuma ta ta ƙara girma to الرضان يرادا arera wanda yake daidai wanda yake jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa shehu tijjani kakansa ne shi kansa shehu tijjani nasararsa tana kaiwa ga shi wannan idris na biyu ɗan idris na farko shi Idris na farko shi ne ya gudu daga gabas ya yi yamma wato bayan an yi yaƙi tsakanin ubansa da halifar wakacin wato haruna rashidi ya zama aka yi nasara a kansu alawiyawa sai sai wa'insu a cikinsu suka tsira suka gudu shi Idris ya gudu ya ta tafiya bayan da shi haruna rashid bai ba na yaga ya kama shi amma bai samu ya kama shi ba har ya zo cikin kabilar barba a nan ya zauna a cikin su suka ɗauke shi da girmamawa suna matakin girmama shi to amma ƙarshe dai shi haruna rashid sai da ya san yadda ya sa aka sa masa guba a abinci ya mutu kuma sannan ya mutu sannan bai da ɗa sai dai aka ci sa'a akwai wata kuyangarsa wata sadakarsa tana da ciki to sai ita kawai ake sa ran su wa'annan sai suka ɗauke ta suka kai ta can cikin ƙasarsa suka ɗore sai ta Allah ya sa ta haifi ɗa namiji sai aka sa masa sunan ubansa Idris na biyu kenan wani Idris na biyu shine da ya masa sarauta sai akan sa sai masa mubaya'a to shine ya kafa binnin fa shine ya kafa binnin fa to a shekara ta dubu da ɗari da tisin da ɗaya shekara ta dubu da ɗari ɗaya da tisin da ɗaya ya zo ziyara a nan birnin fas a wannan tafiyar tasa ne in taka ya gamu tare da bagadinsa abokinsa mai girma aboki ko mai yawan cikawa da alkawari almajirinsa wanda yake abokinsa shi ne sai je aliyu harazu shi ne sai je aliyu harazu da can shi an nuna masa shi a mafarki shi sai je aliyu harazu an nuna masa a mafarki cewa wannan fa shine shehinka duk abin da Allah zai baka a hannun wannan ne to shi sai jani yara har ma ya manta da mafarkin sai da Allah ya kawo shoti jani fa suka haɗu shi ne yake masa magana yake tuntuni kai nake nema ko wannan tahowar da ne na taho da niyyar in ganka ne in kana ta wahal da ni ina neman ka ko ina sannan ya tuna da wannan mafarkin da ya ga ashe ko shoti jani ne wanda aka nuna masa a wannan mafarkin to amma abokin a fi shi ne ma'abocin asirinsa shugaba wanda yake mai kudurin aniya to shi yawwa shafin na shehu tijjani to shi har ya mance na sai shehu tijjani ya tunatar da shi ba kai ne aka nuna mun aka nuna maka ni a mafarki da aka ce ma kaza da kaza yace yace to kana ta wahal da ni ina ta neman ka ina ta neman ka to walam ta kun ma'rifatu min qablu da can bai taba ganin sa ba min qabli zaka tun kafin wannan bai taba ganin sa a ido biyu ba sai dai a mafarkin lahu shehi na da fadlu ga shehin ne wannan ma'abucin fifikon shi bai taba ganin sa ido da ido gaba da gaba ba sai dai a mafarkin
hatta ta'arrafa lahu fakan sannan sai a wato shehu tijani ya nuna kansa gare shi ya sanar da kansa ga shi sai da aliyu harazin ya ce ba ni ne aka nuna maka ni ba a mafarki ba ka shafa yi masa kashafi a wannan ranar da wani mafarki da ya salafat da ta gabata gare shi mukashafa ta fuskar mukashafa ko ta fuskar kashafi ne ta rubuta ka shafi ne tun da wani mafarki ba faɗa ma yi baka ce masa ga mafarkin da kai ai sai ka shafi sai ka shafi ne daga ubangiji to sai lakana masa dariƙa halwakiya shi ma yace ka je ka ci gaba da kokari har Allah ya kawo mana fatahi Allah ya kawo mana to da ta shiryar wannan mafarkin ta shiryar da cewa shi sai je aliyu harazin je abuci shehu tijjani ba shehu ya tunatar da shi alhali sai dai aliyu harazin da ya mance da wannan mafarkin ne masa albishir da ɗaukake ɗaukake ne masa albishir da matsayin da duk zai kai gare shi a sannan sai alhamdulillah sannan kuma shehu ya sake koma ya tilmisanin to a cikin maroko tsakiyar Morocco ma shi yasa tsakanin inda aka haife shi da inda yanzu kabarinsa yake ai ya kai kama kilomita dubu da ɗari biyar da tazara da yawa tsakanin wajen ainihin ma kusan tsakiyar Algeria take ita kuma fas wajen tsakiyar Morocco take Algeria kuma tana da girma ko ta fi girman Morocco kanta ta yi bin Morocco a girma ko ta taɗar haka ma to shi ne liman kenan koko shi ne yake yin sallah eh a ai cewa aka yi wanda ya karanta ta wasjudu ha man qara ha fi fariratin aw nafilatin wanda duk ya karanta mahallin sujada a sallah ta farilla ko ta nafila ai ana neman sai sujjadance ta illa iyaka masabar imam malik aka ce karahiya ne liman ya ce zai karanta sura da take da ayar sujjada a ciki saboda sau da yawa mutane suka rude don wa'yansu suka aka tafi sujjada su ruku'u suke tafiya ba sujjada suke tafiya ba ko uhun sai ya zama sun yi banna to shi yasa a masawar imam malik aka ce akwai karhanci shi yasa ko kamar karanta suratul sajdatu da aka ce an so a asubahin ranar juma'a a karanta suratul alif lam mim sajdati alif lam mim sajdati sai la raiba fi min rabbil alamin har karshe kuma a raka'a ta biyu a karanta hal'ata alal insani hinun min dari malikawa suka ce a bari a bakkarantawar saboda ne saboda tsoron kan mutane su rikice amma asali dai san a karanta din ai ya tabbata a hadisi ingantacce cewa ana karantawar an so a karanta to amma tsoron kan mutane su rikice masabar imam malik akwai karfin kula da sabbin zara'i to shi duk wata kafa wadda ta iya bayarwa ga bannan to ai sujada da aka ce an so ya yi ta ana neman sa yi ta ai ba abin da zai sujada ne ko ba abin da ya kama shi ba ba za a ce ai ba ba rafkan waye ba kuma daidai dan yayi sujada daman na fula ce ko farin da ce yake shi kadai ma yake yi ai ba komai daman abin da ake ake gudu saboda jama'a mutane shi yasa sai aka ce shi liman ba a so ya karanta ta ba amma ne sallah shi kadai ba komai ba karhancin a haƙƙinsa haka shi ma limamin ya zamo an amince kenan daga mutanen za su rikice ya zama mutanen da suke wajen da suke bin sa mafi yawa sun san me ake to shi kenan a akewa aka yi idan sun tabbatar sun sun tabbatar ai kada su bi shi kada su bi shi eh kada su bi shi shi kansa cewa aka ko ya tabbatar illa an yakfuran nasu halfahu sai mutane suka yawa bayansa fai turku ya kinahu wa yarja ilaihi sai ya rasa kanka cewa tasa ya komo zuwa abinda mutanen suka faɗa mutanen suna da yawa kuma duk suna kan cewa ai sallah ta cika sai ce da ko da shi ya sakankance cewa sallah ba ta cika ba to ba shi ya zo wa kansa ba shi za su saurara ne kawai ya sallama su sallama amma bai sallama ba suka rabu da shi suka sallama ai shi kenan amma za su saurara masa dai da farko cewa ya sallama sannan su sallama amma ba za su bi shi ba ba za su bi shi wannan ba wannan raka ba za su ba za su tunda an sun sakan kanke kuma duk sun zama akan haka ai ba za su bi shi a ai banda inda yake shi an gama tabbatar da cewa shi abin da ya din ba daidai ne ba eh to shi ne banda wannan wajen idan ta kiyayewa a bai da haƙƙi yake zai ɗauko ɗansa dole sai ya ji me yasa ba ka yaye ba sai ya tabbatar da cewa shayar da yaron zai cuci yaron to sannan ne za a bashi za a yi hukunci da cewa ta yaye shi duk da haka ba wai cewa za a yi ya ɗauko shi ba amma za a yi hukunci da cewa lalle ka je ta yaye shi saboda abin da sai zai cutar da shi la turara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi akwai wa'anda yake sun tafi a haka amma mu a masarar mu cewa aka yi fadalar jam'in sai wanda yake ya samu raka a ɗaya sai ya samu ruku'un liman kafin ya dago amma masabar abu hanifa da ta imamin shafi'i gaba ɗaya sun tafi zuwa cewa ko tahiya ka samu tare da liman ka samu fadalar jam'i illa iyaka a masabar imamin shafi'i suka ce idan ka sallar juma'a ne dole sai ka samu raka a ɗaya amma a masabar abu hanifa ma ko a sallar juma'a ne ka samu tahiya tare da liman za a ce ka samu juma'a ko da yake ba wai nan ne haka yana nufin in ka tashi za ka kawo a ce ka kawo ta da surar juma'a ba wannan magana ce daban amma dai fara na juma'a suka ce ka same ta a masabar imamu abu hanifa eh shi yasa duk wannan kaulukan akwai su a masabobin nan ni dai a masaban mu shine cewa aka yi in mutum bai samu ruku'u rata a karshe tare da liman ba to bai samu sallar jama'a ba to a wanda yake yana ganin cewa akwai dalilin da ya hango zai ba haka ya zama kuma ba yana yi bane ta fuskar tarfiki wanda zai kai zuwa a ce yayi abu wanda gaba ɗaya masabobin za su ce ba a yarda da shi ba ai shi kenan ba komi ba komi akwai saɓani tsakanin malamai da shi usman ya kawo a littafinsa akwai saɓani tsakanin malamai amma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa ba lalle ba ne ba lalle ne sai mutum ya bi masaba ɗaya ba in dai ya kiyayi ya aikata abin da yake ba shi ɗaya masabobin za su ce ba su yarda da shi ba in ta fuskar ce ta nan ya ɗauko wannan ta wannan ya ɗauko wannan ta wannan ya ɗauko wannan yin misali kamar a masawar mu da aka ce yayin ɗaura aure ba sai lalle an faɗi sadaki ba ba lalle sai an samu shaidu a sannan ba maza ba bai halifa suka ce ba lalle sai da waliyi ba to yake duk zai haɗa wa'annan ya aure da su ba waliyin ba shaidun ba ambatan sadaki to kaga wannan ya nuna ɓanna yake nufi kenan ya nuna kanna yake nufi kenan to kamar wannan gaba ɗaya ba za a taɓa yadda da shi ba to ya ta ta tilawa ko kamar eh du'a da ake yi a akwai addu'o'i da yawa wanda yake an ruwaito akwai addu'o'i da yawa wanda yake an ruwaito amma yadda shi ma rabi dan tinje ke faɗa ne a baitocinsa yake cewa in ka kiyaye kai in baka kiyaye ba ko tasbihi kai kai addu'a wadda kake so shi kenan in ka kiyaye ɗaya daga cikin addu'o'in da yake an haka ka iya a sau nawawi ya kawo a tibiyanu ya kawo wannan addu'o'in a tibiyanu irin wannan addu'o'in da dama irin kamar Allah maktuli biha inda ka ajaran warfali biha qadaran hudani biha wizra to duk ana iya irin wannan addu'o'in ta ya ubangiji ka rubuta min lada da wannan sujadar a wajenka ka ɗaukaka matsayina a wajenka ka kankare min zunubaina da sababinka to duk wannan addu'o'i irin addu'o'i ne suna da yawa addu'o'in da yake an ruwan su ihu Bismillahir Rahmanir Rahim
وليس لسانا وانتقالا إلى أبي سمعون والشلالا في آل ذكر مع السكين الأهل أنها إليه نادي أهلكم وأهلكم لأجل إعادة النوم مواسي ألا تسافر إلى النبل العربي أن يذهب شد الرفيق منكم وهو الذي وصى عليه المصطفى صلى عليه الله من له اصطفى وفتح الله له وفتح الله بهذا العالي فتح لشيخ الكافر الإمام لأن أراد عين لأن أراد عين لأن رأى بعين لأن رأى بالعين عين الرحمة يتبسم فصار عين الأمم عين الأمة الأمة وآلت كل شيوخك وذر أنا مربيك وشيخك الأبر وقال أنت والدي وحدي ووالدي حقا يبين حقي
لولدي حقا وولدي حقا يبين حقي
كيف تعرف الشاقي والمنكو
وقال قسم الشيخ ناجي الدين بأثر الاستعان أبي السمعون وأبي المؤمن الشيخ نعم ومن كل سنة to daga filmi sana نعم وانت قال shehu tijjani ya niyyar curuwa bayan yana zaune a filmi sana ya niyyar curuwa kuma إلى أبي السمعون zuwa garin abu samduna abu samduna والسلام da abu da shalala garuruka ne guda biyu amma ba nisa tsakanin su duk suna cikin tsakiyar sahara ne eh wato suna sahara ta tsakiya to في عام ست a shekara ta shida مع ستين ارتهل eh, ma'a eh, tare da tafiyar shekara ta dubu da ɗari ɗaya da tafiyar da shida shehu tijjani maraita daga tulun sana zuwa abu sambela da shallala tare da iyalinsa ya sauka a cikinsu ya sauka a cikinsu wato sannan yana ɗan shekara arba'in da shida kenan sannan shehu tijjani yana shekara yana da shekara arba'in da shida to ya safarar shehu ya tafi daga nan kasar abu sangona zuwa birnin tuwat saboda wani abokinsa wanda yake ya cancanta a ce kamar sa ko an je wajensa to haka nan dai daga nan abu samjona shehu tijjani ya je ya ziyarci almajirinsa babba masanin allah shine ibn al-arabi muhammad ibn al-arabi damragawi to mato ya almajirin shehu tijjani masoyi mansubi mai ɗaukakar daraja shi damragawi yana cikin waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam a yakazaka yana cikin masu ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wasfatu to da yawa shi tijjani in yana da bukata wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama shi yake aikawa saboda shi yana jin kunya ya fada to shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi tijjani wasiya cewa ya kula da shi shi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rushe su jani wasiya da cewa ya kula da su Ubangiji ya salati gare shi wanda shi ne ya zaɓe shi. A wannan shekara ta dubu da ɗari ɗaya da sassan da shida Ubangiji ya buɗe buɗe mai girma daga shehi wanda yake cikakke wanda yake shugaba. ya ga ainihin rahama manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ne ainihin rahmatu rabbaniya bil aini da idanunsa ko ya kazatan a wasace fansara sai shehu ya zama da sababin haka ainihin umma zaɓaɓɓe a cikin al'umma ya zama zaɓaɓɓe a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shehu ka kyale duk shehunanka ka bar dukkan shehunanka ka kyale su ni kaɗai ni ne zanne tarbiyyarka ba wani lamun matal na halittin alaika ba ko gauri da wani ba wani gori da wani mahaliki da zai ma ni kaɗai ne zan ma tarbiyya ni ne shehinka wanda yake mai nagarta yake da shi kai magajina ne kai magajina ne haƙƙan da gaskiya masoyina ne dana ne da gaskiya kai jika na ne wa an tannan auladu min hasanin kasar wa an ta habibi ya da fifin haƙiƙasu ke da gairi asali ba da wata rarauka ba ba ka da masoka da wajen nisbata ka da wajen cewa kai masoyina ne da cewa kai magajina ne duk ba ka da masoka ba wanda zai soka a cikin ka. Wakana fatuhu shehuna to fatuhu buɗin da aka yi shehun ma abincin addini ya kasance da is'adi a garin abinni wanda yake na azurta binni na arziki shine a sargon. abin nan abin samrena Allah ya washe wasu jani ta tafi. بسم الله الرحمن الرحيم
وأذن النبي للشيخ بأن يلقم الأنام ويده الحسن وهو صلاتنا على المقتال فإلى أنام مع مع الحسن البخاري ثم جرحت لأن سممه سممه له سممه له حصل تنميم تكميم لذكر رحيل له.
يسا كان كذا سممه أجل سممه له. أها سممه له أحسن تكميمه.
لذكر رحيل له. فلحت الأنوار فلاحت الأنوار فلاحت أنوار بدا عليه. وقالت أسرار رجال به وقالت لخيرات كل عارف بجرته من بدء من من بدء المعارف وقال بالعلم المسلم ولا أزال الشيخ من شعر أمة تبهم له كم آية كم آية فسرها يوما بما أقرأ عنه الشقاوة من تقدم وكم حديث عالم غاليا معناه بينه حتى بدا سناه وقبل هذا الشيخ من عبارة أن بها مستشفى الإشارة فجعل الناس من الخبائر يأتونه محطة الأسرار من آخر طريق من آخر طريق السلية طريق السلية من آخر طريق طريق السلية ونادرا بحدته السلية طريق السلية
تراه مثل الكعبة المشرفة يوم يوم يوم الثوات أو كمثل عرفة يعشق إلى أنواره السعيد وأمر يعشق الزاهر المريض وكلما أتاه ضد الله
حاجي
يجده كالسيد كالسيد السجادي سجادي خالق إنسان ومهر رحمة أكرم ربنا به بالأمة ثم بلا فاتن نبيه وأتاكم ثم إلى فاتن
وأجل النبي للشيخ وأذن النبي النبي صلى الله عليه وسلم إذن للشيخ بشو أحمد فرجاني رضي الله تعالى عنه بأن يلكل الأنامة cewa ya laƙana wa talikai ya laƙana wa halitta يرجع في ya الحق rubinsa alhassan wanda yake kyakkyawa ya rubinsa wanda yake kyakkyawa وهو صلاتنا على المختار menene rubin na shehu tijjani wanda aka bashi shine mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abin zaɓi خير الأنام fiyayyen talikai مع الاستغفار tare kuma da istighfari da farko abin da aka fara lakana wa shehu kenan istighfari ɗari salatul fati